بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi bayan haka ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da duk waɗanda suka bi shiryar shi har zuwa tashin alkiyama manzon Allah ne kuma annabin Allah ne Allah ya aiko shi da gaskiya da kuma ainihin tabbatar da addinin gaskiya da kuma rushe addinan ƙarya babu shakka littafin Allah shine zance wanda yake gaba da kowane zance shiryar manzon Allah kuma ita ce shiryar da take saman kowace shirya dukkan sharri da barna ya tabbata ga abubuwan da aka kirkiro domin duk abin da aka kirkira sunan shi bid'a ita kuma bid'a ainihin wato karshen taɓata ne a gaskiya hudubar mu ta yau na yi mata ainihin take da cewa azumi shari'ar annabawa ba dan komai ba saboda Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mu'minai haƙiƙa an farlanta muku azumi kamar da aka farlanta wa al'ummar da suka zo kafin ku matuƙar kuka ɗauki wannan farilla ta azumi za ku zama masu tsoron Allah ta ƙawa za ta same ku wannan aya ta zo a cikin suratul bakara wadda suratul bakara ta sauka a garin madina shahararren abu ne cewa ita ainihin wato suratul bakara sura ce wadda ta zo da shari'o'i masu ɗimbin yawa kwarai da gaske sakamakon wannan babu shakka kwarai da gaske tabbataccen abu ne cewa azumi na ɗaya daga cikin shari'o'in da Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta wa musulmi to ba don komai ba don Allah ya haɗa zumuncinmu da sauran al'ummar da suka gabace mu na daga ainihin annabawa Allah maɗaukakin sarki sai ya tabbatar mana da cewa wannan shari'a ta azumi ba mu kaɗai aka shar'antawa ba wannan doka ta azumi ba a kan mu kaɗai take ba amma doka ce wadda Allah ya shar'anta wa dukkan al'ummomin da suka zo kafin mu wannan ita ce isharar da Allah ya ce kama kutiba ala allazina min qablikum kamar yadda Allah ya farlanta azumin ga waɗanda suka zo kafin ku to babu shakka wannan sadar da zumunci ne tsakanin mu da sauran annabawan da suka gabata sadar da zumunci ne tsakanin mu da sauran al'ummomin da suka gabata azumi garkuwa ce daga cikin garkuwar musulmi kamar yadda nassoshin hadisai suka tabbata a cikin ainihin sahihul bukhari da sunan abi dawuda annabi ya ce wa samariya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku samari wanda duk zai iya aure zai iya saduwa da mace zai iya kula da haƙoƙinta to ya aure domin yin auren nan shine zai tsare mishi al'aurar shi kuma ya rintse mishi idanuwan shi daga kallon abin da bai halatta ba ma'ana mafhumin wannan yana nuna ba wai samari kaɗai ba kenan har da 'yan mata to a ƙashin gaskiya saboda Allah tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo makka yakan yi azumi daga cikin azumummukan da aka samo daga annabawa irin su annabi musa alaihi salatu wasalam da makamantan shi ya tabbata cikin hadisan bukhari wanda ke neman ƙari ko gamsassun bayanai ya je nemi hudubar mu wanda muka sa mata take da hudubar ashura mun yi wannan ainihin lokacin juma'a wadda ta dace da cikin ainihin farko-farkon wata na ainihin ashura a cikin waccan huduba mun bayyana cewa ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana azimtar tasu'a wato ranar tara ainihin wata na almuharram shine watan farko na musulunci annabi yana azunta wannan ne saboda wata shari'a ce wadda mutanen makka suka gada daga ainihin kakansu kuma annabin su annabi ibrahim alaihi salatu wassalam don haka sai annabi ya ci gaba da yi kamar yadda tun da ya tabbata shari'a ne ma'ana ba ne ne akan al'adar maguzawan makka ba lokacin da annabi ya baro ƙasar makka ya dawo madina sai zo ya samu yahudawa suna wannan azumi sai ce wani irin azumi suke sai aka ce ai suna azumin tasu'a ne wato ranar tara wato suna yin azumin ashura afwan suna azumin ashura a can baya ashura na sun faɗi tun a can makka da yake yi ai azumin ashura suke me yasa suke yin wannan azumi sai aka ce mishi ai suna murna ne da cewa wannan yini na ashura ne Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da annabi Musa da al'umma shi daga sharrin fir'auna haka suke wannan azumi domin su nuna godiyarsu da farin cikinsu ga Allah annabi ya ce ai ni annabi sallallahu alaihi wasallama na fi su kusanci da annabi Musa irin isharar da ta zo cikin suratu Ali Imran da Yahudawa suke cewa Ibrahim Nasir Kiristoci suke cewa Ibrahim Nasir Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa inna aulan nasi bi Ibrahima lallazina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu babu shakka mutumin da yafi dacewa da a danganta shi ga Annabi Ibrahim shine mutumin da ya bi Annabi Ibrahim tun zamanin shi kenan sannan sai wannan annabin namu manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan sai ya zan annabi ya nuna cewa ai ya fi su kusanci da annabi Musa tunda sun lalata addinin annabi Musa sun nuna wa annabi Musa tsiwa tun yana da rai don haka annabi sai ya azama sai ya ɗauki wannan azumi ya ɗauki wannan azumi sai ya ce in Allah ya kai mu baɗi za mu ainihin wato haɗa da tasu'a domin ya zama mun saba musu ya zama mu muna tasu'a muna kuma ainihin haɗa da ashura wannan shine abin da ya tabbata a sunna sai dai an samu wasu hadisai da basu tabbata ba wasu suna ganin hada da ranar sha ɗaya ga wata duk mun yi bayani ka je ka nemi wancan kaset na hudu ba ainihin akan ashura insha Allah wannan azumi na ashura kafin ramadan ya zama farilla shine ainihin malamai suka tabbatar da cewa yana matsayin wajibi lokacin da Allah ya saukar da wannan aya wadda ta shar'anta azumi sannan gaba kuma wasu ayoyi suka zo waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa wannan farlanci a cikin watan azumi ne a inda Allah yake cewa shaharu ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan watan ramadan wata ne da Allah ya saukar da alqur'ani a cikin shi ma'ana daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya a wani gida da ake kira baitul izza Allah ya sauko da alqur'ani sukutun da guda sai ya aje shi a nan sai ya zama wannan ita ce santa ta ƙur'ani cibiyar alƙur'ani duk sanda wani abu ya faru sai a gutsuro sai a aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce alƙur'ani yana cike da shirya yana cike da rahma ayoyi suka ci gaba da bayanin akan cewa faman shahida minkum shahara falyasumhu wanda duk ya halarci wannan wata to ya azunce shi amma wanda ya kasance matafiyi ko ba shi da lafiya to sai ya ainihin sauke azumi in ba zai iya ba sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya kai mu bayan sallah sai rama amma Allah ya nuna mutum ya daure ya yi azumin ko da a halin tafiya in zai iya a cikin watan azumi shi ya fi ko da mutum bai da lafiya in zai iya ya daure ya yi shi ya fi domin falalar cikin azumin ramadana ba ta kai falalar bayan sallah falalar bayan sallah ba ta kai falalar yin azumin a cikin watan azumin ramadana ba amma mutumin da ba zai iya ba fa shari'a ta yi mishi sassauci har ma mutumin da ya zan in yayi azumin ramadana bai da lafiya ko kuma tana shayarwa ko kuma tana da ciki ko ya samu kanshi a halin tafiya in mutum ya azumin ya kuntata wa kanshi ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim annabi ya ce laisa min albirri as-siyamu fi safar ba biyayyar Allah bane mutum yayi azumi a halin tafiya matukar zai galabaita kenan karanta littafin sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wa sallam na Salim ibn Idin al-Hilali da Ali Hassan Ali Abdul Hamid al-Asari daga baya sai shi wannan azumi na ainihin wato tasu'a da ashura sai zama mustahabbi amma bidiyo'in cika ciki da kaɗe-kaɗe da ainihin wato sallar gani da sauransu da ake wannan duk ba addinin musulunci bane Allah ya tsare ka dai je ka nemi wannan kasar zaka samu bayanai akai sai zan ashe azumi ya zan nau'i biyu kenan akwai azumin farilla akwai kuma azumin nafila azumin farilla shine ramadan haka nan duk wani azumi da ya kama ka sakamakon wata kafara da ta hau kanka kamar ta kisan kai ko kuma kafarar jihari ko abin da ya kama da wani ko kuma mutum ya yi wa kanshi nazar ya ce ya Allah in na samu biyan bukata kaza na yi alkawarin zan yi azumi kaza matukar wannan bukata ta samu dole ne mutum ya wannan azumi waɗannan dai kaɗan ne daga cikin misalai insha Allah yanzu a cikin bayanan hudu ba ne muke ba a cikin ainihin lokacin karatu ba sai dai haskakawa muke to bayan wannan kuma sai bangare na biyu na azumi shine azumin nafila azumin nafila mustahabbi an so ga wanda ya samu hali ya rinka yin azumi din ranar litinin ya rinka yin azumi din ranar alhamis wannan ainihin mustahabbi ne a cikin shari'ar musulunci bayan wannan shari'ar musulunci babu shakka ta nuna cewa mustahabbi ne yin azumi uku a kowane wata ranar sha uku da sha hudu da sha biyar da ainihin kowane wata daga cikin watanni wannan mustahabbi ne in mutum ya samu haka mustahabbi ne mutum ya rinka yin azumin annabi dawud alaihi salatu wassalam yau kai azumi gobe ka sha yau kai azumi gobe ka sha duk wannan daidai ne shari'ar musulunci ta tabbatar da wannan kuma ba ta musu shi shari'ar musulunci ta so raya watan sha'aban shine watan gobe da za mu shiga watan da bahaushe ya fi sani da cewa watan sallar tsofaffi to an so a raya wannan ainihin wata da yawaita azumi saboda hadisin da Aisha ta ruwaito yana cikin sahihu Muslim tace annabi sallallahu alaihi wasallama ban taba ganin watan da yake yawaita yake cika yin azumi fiye da watan sha'aban ba saboda haka wannan mustahabbi ne jama'a to akwai dai irin waɗannan azumomi na mustahabbi suna nan ainihin da yawa to a yau din nan da muke ciki yau juma'a ce wadda ke daidai da sha ɗaya ga watan rajab da an fi sanin watan rajab a ƙasar hausa da cewa watan azumin tsofaffi hijira ta yi daidai da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ɗaya ta miladiyar bature wannan wata da muke ciki shi ake kira watan rajab watan azumin tsofaffi kamar yadda muka faɗi akwai ibadoji da mutane suke yi na musamman tun daga salloli da azumummuka da makamantansu wasu sun same su a cikin hadisai ne waɗanda suke ganin cewa an shar'anta a yi irin waɗannan hadisan wasu kuma fatawoyi ne na malamai wasu tatsuniyoyi ne aka samo kamar a cikin littattafai irin na sudurratun nasahina da irin littafin tambihul ghafilin da ainihin makamantansu gaskiya saboda Allah galibin hadisan da aka ruwaito an samu wani babban malami mai suna al'imam abu muhammad al-hassan dan muhammad dan al-hassan al-khallal wanda ya rasu hijira na da shekara 352 wato an haife shi hijira na da shekara 352 ya rasu hijira na da shekara 439 yau kusan shekara 970 da rasuwa Allah ya gafarta mishi a cikin wannan littafi nashi mai suna fada'ilu shahari rajab falalolin watan azumin rajab ya kawo hadisai da yawa waɗanda waɗannan hadisan suna fa'idantar da cewa mustahabbi ne an so akwai falala mai ɗimbin yawa kusan fiye ma da kowane azumin nafila a raya wannan wata amma gaskiya saboda Allah waɗannan hadisai ba karɓaɓɓu ba ne ba kuma ingantattu ba ne baki ɗaya hadisan ba su wuce guda talatin da biyu zuwa talatin da uku al'imam al-hafiz ibn rajab al-hambal ibn hajar al-asqalani ya rubuta littafi sukutun da guda ya sa wa littafin tabyin al-ajab bima warada fi fadl rajab al-imamu ibnu hajirin a cikin wannan littafi ya tabbatar da cewa dukkan hadisan nan ba su tabbata ba yace kuma an samu manya-manyan malamai tun kafin shi irin su al-imamu harwi da makamantansu sun tabbatar da rashin ingancinsu haka nan al-imamu zahabi haka nan al-imam ibn al-jawzi malamai dai duk sun tabbatar da cewa waɗannan hadisai ba su tabbata ba to nasihar da muke wa ƴan uwa musulmi jimilla a san cewa abin takaici da mamaki ba a ma taɓa samun hadisi da ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya azumci wannan watan ba don haka ba sunna bane yin azumi amma in ka saba yin azumin mukan can da muka gabatar a baya ko a wannan wata za ka yi ka saba azumin litinin alhamis ka saba yin azumi ranakun ainihin wato yau ka yi gobe jibi ka sha ko yau ka yi gobe ka sha jibi ka yi gata ka sha wannan babu laifi ko ka saba azumi uku duk wata wannan duk babu laifi ya tabbata cikin hadisan muslim daga sahabi abu huraira babu laifi zaka iya yin su amma ka ce zaka yi azumin ne musamman saboda falalar wannan watan wannan gaskiya saboda Allah ba daidai bane don haka jama'ar musulmi su san wannan yin azumi a cikin wannan wata ko wasu salloli na musamman da ake yi ba daidai bane to musamman abu mafi muni shine abu biyu abu na farko da aka ce azumin tsofaffi waɗanda tsofaffin nan suna daga cikin waɗanda Allah ya ishara a cikin alkur'ani da Allah yake cewa wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin waɗanda azumin ke ba su wahala za su iya amma da wahala saboda tsufa ko mutum yana da cuta irin ta ulcer ko yana da cuta irin ta asma wadda in yayi azumin karshen ta a galabaice zai kai yamma sai Allah madaukakin sarki ya ce an ɗauke mishi sai ya ainihin rinka ciyarwa kawai ce wannan ta isan mishi ran da ya warke kuma shi kenan domin wata irin cuta ce wadda ita asali ba a cika ganin tana warkewa amma in cuta ce wadda ake ganin za ta warke a sai mutum ya sha bayan sallah ya rama ya warke amma cuta irin wadda ake ganin wannan da'ul ubalun cuta ce wadda kamar a ɗabi'ance ba a saba ganin tana warkewa ba ko kuma mutanen da ya zama suna aiki kamar irin masu aikin haƙar kuza da makamantansu ko makamantan waɗannan ne malamai suka ce waɗannan sun shiga cikin wa'alar da na yutse ƙunan sai dai su cewa tun da su iya haka rayuwarsu ta kasance haka nan matar da ba ta iya yin azumi saboda tana da ciki ko saboda tana shayarwa ingantacciyar magana ita ce ba za ta rama azumin ba ciyarwa kawai za ta yi wannan shine abin da ya tabbata daga ainihin fatawar abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar kamar yadda imamu malik ya ruwaito cikin muwatta da imamu al-baihaqi dukkan su da isnadai ingantattu shi yasa mata wannan sassauci ne gare ku in kina ainihin da larurar ciki ba za ki iya azumi ba in kika haife kika ainihin samu dama shikenan kawai sai ki ciyar ko kuma tun wannan ranar da kika yi azumin sai ki iya ciyarwa haka shayarwa ciyarwa ce kawai wannan ita ce ingantacciyar magana kuma wannan maganar sananniya ce hatta a malikiya domin malam mai askari ya bada labarinta duk da cewa ba ita ce shahararriya da malikiya ke bada fatawa ba amma dai sananniya ce to mu mun fi ganin daidanta saboda kasancewar ta zo daga manyan sahabbai irin su Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar kuma kamar yadda muka ce tana nan a cikin littafin Muwatta da Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi a karanta littafin ainihin wato sifatu saumin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya taimake mu bayan wannan jama'ar musulmi muna fatan ai mana kyakkyawar fahimta kar ai mana irin fahimtocin da aka yi mana a shekarun baya da muka ce azumin watan azumin tsofaffi ba wata ne da ake azumta ba sai aka je ana yawo ana yadawa ai albani ya ce ba a yin azumin nafila albani bai faɗa haka ba sharri kuka yi albani kuka yi mishi kazafi wajibi ku roki Allah ya gafarta muku kuma ku roki albani ya yafe muku domin kun canza magana daga yadda aka yi shi yasa ka dai ji shimfiɗar da muka yi kadai abin da muka ce azumin rajab din nan da ake da nufin falalar rajab hadisan nan ba su tabbata ba kuma za mu ainihin zo za mu kawo kaɗan daga cikin ainihin waɗannan hadisan don mu nuna cewa waɗannan ainihin hadisai ba su ainihin tabbata ba insha Allah ta'ala bayan wannan matsala ta biyu da na ce mana mai haɗari ita ce da za ka ga mutane suna azumtar watanni uku a jere mutum ya azumci watan azumin tsofaffi watan sallar tsofaffi watan duk gari babu shakka wannan mummunar bid'a ce ibn al-qayyim a cikin littafin shi al-manar al-munif yace tunda annabi yake bai taba azumin wata uku a jere ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to balle tsoho sai kaga tsoho sai ya tsufa sai a ce to baba ga naku to goggo ga naku inna ga naku tsoho da ainihin aka ce in ba zai iya ba an yafe mishi ya ciyar kuma tsoho za a ce wata uku yana yi don haka ba daidai bane wannan mummunan kuskure ne kuma an zalunci tsoffin nan wajibi ne a istighfarin zaluncin su da su Allah madaukakin sarki ya tsare to gaskiya jama'a waɗannan su ne takaitattun bayanai inna ma akwai hadisai waɗanda ainihin ana kafa hujja da su waɗanda zan zo zan ɗan karanto mana kaɗan daga ainihin waɗannan hadisan don akwai hadisi guda ɗaya wanda ainihin ya kuɓuce min ban gangaro da shi a cikin hudubata ba insha Allahu ta'ala zan buɗe zan karanta mana don wasu suna ruɗuwa ainihin da wannan hadisin duk da kamar yadda nace matsala ce ta kutuba amma jama'a ku yi mana afuwa saboda a tsaya aiwa mutane bayanai akan wannan domin gashi yana shiga cikin kasar ne ana yada waɗannan abubuwa domin abubuwan nan su yaɗu gare mu kuma su yaɗu ga waɗanda ba kusa da mu suke ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu uh, for those of you who can never uh, who can neither understand Hausa language or neither Hausa language or Arabic language our sermon for today is about fasting is the Sharia of the Prophet of Allah. Briefly, what I've already told my brothers and sisters that can understand me in Hausa language is Allah in the Holy in the Quran says, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. All you who believe, Allah has made it compulsory on you, the believers, that you must fast the month of Ramadan as he has made it compulsory on those believers before you among the prophets of Allah and their followers. And briefly, I have told my brothers and sisters in Hausa language that fasting is classified into two main categories. The fast of the Ramadan is compulsory so as the kafara, that is, when you committed, when you put yourself in a condition whereby you make your wife to be unlawful, saying that if you go to bed with your wife as if you go to bed with your mother, this is zihar, which is very wrong for you to say it, because Allah in the Quran says, "Innakum لتقولون منكرًا min al-qawl munkar is something wrong for you to say it because you can't compare your wife and your mother so by comparing your wife and your mother saying that if you go to bed with your wife once again as if you go to bed with your mother is very wrong for you in that case you have make your wife it's, it's, it's a kind of divorce. You have invalid your marriage between you and your wife. But if you want to continue with her as wife and husband, you must go for the kafara. That is, you must either fast two months or 60 days without cutting it. That is, you must fast all the 60 days continuously without stopping. Or you must get a slave and make, his, uh, make him to be free, to free a slave. Or you feed 60 poor, 60 people that are not available to feed themselves. This is the kafara. So in this case, this fasting is compulsory on you. But it's not necessary that you must fast. But if, if you cannot fast, you must go for the second step that is freeing the slave or feeding 60 people and the next category of fasting is the fasting that is not compulsory that is sawm tatawwu you can fast today and you can omit tomorrow is allowed this is the kind of fasting that was reported from the Prophet of Allah David, Dawood alayhi salatu wasalam. And also, you can fast Mondays and Thursdays. It is reported that the Prophet of Allah, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, used to perform such fasting. Or you can fast every three days in every Islamic month. That is the 13th day and the 14th and the 15th. That is three days. all these ones is fasting that the Islamic law requires from you that it will bring more rewards to you, but it's not compulsory. But there are so many fasting that people are performing it which is very wrong, among which is the fast of this month of Rajab. There are so many hadiths that are not founded, are fake hadiths. It is not reported from the Prophet of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neither, neither he fasted or he uh, command people to do it. So in this case, the muhaddithun, that is the Islamic scholars in the prophetic tradition, say that it is not allowed for you to do it because the hadith that is reported there is not an accepted hadith. So you are not allowed to do it, but you can still fast. The previous days we have already mentioned, that is Thursdays and Mondays, or the 13th, 14th, and the 15th day or, or a day of every month in the Islamic calendar is allowed in this Rajab, but specifically to fast just because of such hadith reported is not allowed. So, briefly, this is what I've already mentioned, and I've already quoted from some of our Islamic scholars in the past and present, like Al Imam al Zahabi and Ibn al Jawzi and uh, Al Imam al Harwi, and even Ibn Rajab as a small pamphlet titled Tabiyin al Ajab bima warada fi Fadil Rajab. He mentioned the ahadith, the traditions there, like 32 to 33, and he marked them all, they are all weak reports. So you are not allowed to accept it, neither to perform according to what is stated there. So my advice to you as brothers and sisters in Islam is to follow what is accepted and to reject what is rejected in Islam. And to go and search for further knowledge, most especially the Islamic knowledge like the hadith science that is ilm uh, mustalah al hadith the science of the hadith and the science of the fiqh that is jurisprudence and to know how to recite the quran to know how to understand it through the ulum al quran the science of the quran and the science of uh, the, the, the language the arabic language all these are some of the knowledge that if you get it if you earn it it can help you to understand the real Islamic system of worship brought by the Prophet of Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this my brief message and my sermon. This is what my sermon for today is all about. Good afternoon. To jama'ar musulmi waɗannan a taƙaice su ne bayanan kamar yadda ainihin na faɗi a ƙashin gaskiya saboda Allah na ɗan yi waɗannan ta'aliki ne da turanci saboda na taɓa zuwa garin wari na samu wani malami mai matuƙar ƙoƙari limamin juma'a ne yana da matuƙar ƙoƙari sai da ya yi kukan ƙarancin kayan aiki da kuma kayan bincike waɗanda ainihin ya je ya haɗu huɗu ba irin waɗannan huɗubobi na ainihin azumin falalar tsofaffi da sauransu na yi mishi nasiha ya karɓa amma ya yi kukan shi ba shi da littattafai domin ya zauna saudi arabia ya san cewa irin waɗannan abubuwa ba daidai ba ne amma ya samu kanshi a halin kunci kuma ya yi yaya a taimaka mishi a can ainihin wariɗin ga manya-manyan musulmi waɗanda ke da manya-manyan mukamai sun ƙi taimaka mishi da ainihin yadda zai to shine na ɗanyi waɗannan taliki don samun aika mai da wannan kasar da kuma sauran ainihin makamantan haka hadisin da nake mana ishara a kai shine wani hadisi da ya zo cikin riyadu salihina wanda asali al-imam abu dauda ya ruwaito shi a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da ashirin da takwas daga ainihin mujiba wata sahabiya ce wai albahiliya ta ce ta karɓo daga mahaifinta ko kuma daga kawunta cewa ya je wurin manzon Allah sai ainihin wato ya koma bayan shekara guda sai zo wurin annabi ji halin shi ya canza sai ya ce wa annabi baka gane ni ba annabi ya ce waye kai sai ya ce ni ne mutumin nan da na zo maka a bara yanzu nan ba gane ni ba ya manzon Allah manzon Allah ya ce me ya canza dukkan siffarka sai ya ce ai ya manzon Allah tunda na barka din nan in dai ba da daddare ba to bana cin abinci kullum azumi nake ainihin wannan hadisi sai ainihin aka ci gaba da cewa annabi sai ya ce ai ka azabtar da kanka ya ce ka rinka ainihin wato azumtar wata daga ainihin wato watan sabar watan sabar shine ka azumci watan ramadan sa'annan kuma ka rinka yin azumi kwana ɗaya a kowane wata sai mutum ya ce a ƙara mai yana da ƙarfi annabi ya ce to ka rinka azumin kwana biyu sannan sai ka sha bayan kwana ɗaya sannan ya ce a ƙara mai annabi ya ce to ka rinka azumi kwana uku a jere sannan sai kuma kai kwana ɗaya kana cin abinci ya ce a ƙara mai sai annabi ya ce to daga cikin watannin ainihin wato hurum watanni masu alfarma su ne ainihin watan zulqa'ada da watan zulhijja da watan muharram da kuma watan rajab sai aka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka rinka yin azumi a cikin su kuma ka bari shikenan sai ainihin wannan mutum ya tashi ya dunkula yatsun shi guda uku sannan sai ainihin sake su alama akan ya rike abin da aka yi mishi to wannan hadisi wasu na hujja da shi akan cewa ai tun da ya nuna falalai yin azumi a cikin watanni masu alfarma watan rajab kuma na daga ciki to babu shakka ainihin wannan ya isa dalili wannan hadisi al-imamu zahabi a cikin littafin mizanul i'tidal fi naqdir rijal yace ita wannan mata mujiba din nan ita kanta la tu'raf ba a santa ba dan haka majhula ce riwayatu majhulul ayn ghair maqbula ba a karbar riwaya majhulul ayn wannan shine abin da muka tattauna a cikin karatun mu na tamamul minna ka je ka nemi kasar din tamamul minna a kasar na ainihin wato bakwai da takwas da tara da kasar na goma har zuwa kasusuwan da ainihin zamu ci gaba da a yau da magariba insha Allah sannan sai ya ce wa baqi rijaluhu thiqat sauran mazajen kuma amintattu ne to karatun mu na jiya kuma da wanda za mu yi a yau shi kuma yana tabbatar da fadar irin wannan kalma cewa rijaluhu thiqat ko rijaluhu rijalus sahih cewa wannan ba inganta ce ga hadisi ba hasali ma magana ce wadda take dungu ne wanda galibin irin wannan dungun yana koma ya bayyana cewa ainihin abin bai tabbata ba babu shakka akai don haka jama'a ainihin musulmi su gane wannan don haka shi kanshi malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya zo cikin wannan ainihin littafi nashi takhrijin hadisan riyadus salihina sai ya tabbatar da cewa babu shakka akan cewa dai kar a tsaya ɓata lokaci wannan ainihin wato hadisi bai tabbata ba ya yi wannan ainihin ta'aliki a cikin shafi na goma sha ɗaya a fakara ta sha uku a inda ainihin ya kawo sai ce isnadin wannan ainihin hadisi da'ifi ne kamar yadda ya bayyana a cikin littafin at-ta'liq ar-raghib ala targhib wa tarhib a mujalladi na biyu shafi na tamanin ainihin da biyu Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to jama'ar musulmi akwai hadisai da dama da mutane suka tsaga amma muna fatan ka je ka samu littafin tabiyyun al-ajab na ibnu hajrin da kuma ainihin littafin abin nan as-sunan wal mubtadi'at na malam muhammad abdussalam khadir da littafin as-sayf al-qati' lin-niza na malam ainihin wato al-fulani wato muhammad dan abdul mu'min al-marzuq al-fulani duk ka samu waɗannan a sunan dai don haka jama'a ayi azumin nafila a raya azumin nafila kuma abu ne na alheri amma azumi da nufin rajab din nan ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya tsare mu jama'a insha Allah ta'ala anan za mu saurara Allah ya ce maka sai kira sallah na'am da waɗanda kuma za su ji wannan kasar daga nesa da Allah sa iya bugo mana waya 0693348812 ga masu neman ainihin ƙarin bayani da kuma sauran kasusuwan da muka yi bayani insha Allah 0693348812 Zaria insha Allah ni mai magana Muhammad Awal Adam Albani Zaria insha Allah Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اعلموا أن مما امتن الله به علينا وعلى أموم المسلمين انتشار علم الحديث في مشارق الأرض ومغاربها وذلك فضلا منه ورحمة ولا شك بل ولا ريب أن هذا العلم من أجل العلوم وأشرفها لأنه قائم على العناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الأصل الثاني بعد كتاب الله سبحانه وتعالى بل هي مفسرة له مقيدة لما أجمل منه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فبشرف السنة ورفعتها وعزم مكانتها على هذا العلم وأصبح هو العلم المراد بل أصبح هو الميزان بين من ينتسب إلى العلم فمن خلت جعبته من هذا العلم كان كثير الزلات والأثرات كما هو حال أصحاب الرأي وأهل هذا العلم هم أهل الحديث الطائفة الناجية المنصورة فأكرم بهم من قوم سلكوا آثار السلف الصالحين وأنعم بهم من قوم حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنعم بهم من قوم حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وفضائلهم مشهورة ومناقبهم مأثورة وليس ذا بمكان بسط فضائلهم ولكنه من باب الإشارة إلى فضلهم وكبير شرفهم وعظيم منزلتهم ولله درهم وعلى الله شكرهم إنما هذه تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أيها الإخوة المستمعون لقد أصبح هذا العلم غريبا كما أن السنة في هذه الأزمان أصبحت غريبا غريبا بين من يدعي أنه من أهله فمنهم من يطبقه في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل فقط ويتركه في أمر العقيدة والسنة وهذا حال كثير من أهل البدع والأهواء فكان بذلك قد هدم أصله ورأس أمره واهتم بالفروع فأعظم بها من خسارة وأين أهل الحديث في هذا الزمان لا يكاد الإنسان يراهم إلا في كتاب أو تحت تراب فإنا لله وإنا إليه راجعون ومنهم من يرى نفسه إماما للدنيا بل مجددا لهذا العلم وهو قد ترك السير على منهج المتقدمين في العقيدة واتباع السنة ونشرها وهجر المبتدعة وتحقيرهم وعدم الثناء عليهم فالله المستعان على قلة الإخوان وعلى غربة الإسلام والسنة أيها الإخوة اعلموا أن من غربة السنة وعلومها في هذه الأزمان فشو الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة في العقيدة والمنك والمنكرة في العقيدة والعبادات والمعاملات وفي الفضائل والأذكار وغيرها فإنا لله وإنا إليه راجعون اعلموا أيها الإخوة المستمعون أن من هذه الأحاديث التي شرعت عبادات ما أنزل الله بها من سلطان حديث صوم رجب وصلاته فإن كل ما ورد فيه ما لا يصح كما قال المحققون من أهل السنة والحديث قديما وحديثا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف لم يصم صلى الله عليه وآله وسلم الثلاثة أشهر سردا كما يفعله بعض الناس ولا صام رجبا قط ولا استحب صيامه بل روي عنه النهي عن صيامه رواه ابن ماجه قلت إلا أن ما ورد في النهي غير ثابت أيضا كما أشار إليه الإمام ابن القيم بقوله روي فإنها صيغة تمريض وضعف وقال الإمام أبو شامة في الباعث لإنكار البدع ما حاصله إن الصديق رضي الله عنه أنكر على أهله صياما وإن عمر كان يضرب بالدرة سواما ويقول إنما هو شهر كانت تعذبه الجاهلية وسبب ضرب عمر رضي الله عنه شدته على المخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنعه ومنعه كل بدعة وذبه عن الدين فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من البدع وتشريع ما لم يكن ثابتا في ديننا الإسلامي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة اعلموا أن من الأحاديث الواردة في فضائل صيام رجب حديث إن في الجنة نهر يقال له رجب ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر حديث ضعفه ابن الجوزي وقال لا يصح ويقول الإمام الذهبي باطل وحديث من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتبت له عبادة تسعمائة سنة وفي لفظ ستين سنة أورده الإمام السخاوي أورد الإمام السخاوي غالب طرقه ثم قال وبالجملة فهو باطل متنا وتسلسلا فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله ونعوذ بالله من نسب ما لم يكن صحيحا إلى صاحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم أيها الإخوة صوم ثلاثة أيام من كل شهر مستحب في كل شهر لمن أطاق ذلك ولكن ليس ذلك بمخصوص بشهر دون شهر للمتطوع روى ذلك البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وحديث صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين والثاني كفارة سنتين والثالث كفارة سنة ثم كل ي- ثم كل يوم شهرا ذكره الإمام السيوطي في الجامع الصغير وضعفه وقال شارحه المناوي إسناده ساقط وضعفه العلامة الألباني أيضا في ضعيف الجامع الصغير وحديث فضل شهر رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام الحديث قال علي القاري رحمة الله عليه موضوع وهذه الأحاديث أيها الناس الضعاف المنكرة والموضوع يقرأها كثير من الخطباء والجاهلين الغافلين عن صحة الحديث أو ضعفه أو العارفين ضعفه ولكن لا يبالون بذلك تبعا لأهوائهم
muna haɗa da godiya gare ka ai na ƙulu subhanallahi wa bihamdihi mune ta tasbihi muna cewa tsarki da godiya sun tabbata ga Allah wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka nunazzihuka amma la yaliqu bika muna tsaftace ka daga duk abin da aka danganta maka wanda bai cancanta gare ka ba suke nufin cewa fa nahnu ahqqu bil istikhlaf mu muka fi cancanta da a mayar da mu mu zauna a bayan ƙasa ba wai wata halitta daban ba tunda mu tazihi muke ba ma saban Allah qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace inni a'lamu ma la ta'lamuna ya ku mala'iku ni fa na san abin da ba ku sani ba
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فطالبوهم أيها الناس ألا يقرأوا عليكم إلا الصحيح واقرأوا ما بأيديهم من دواوين الشر والضلال فهي سبب ضلالكم وضياع دينكم ودنياكم قولوا لهم اقرأوا علينا القرآن والسنة الصحيحة على المنابر وإلا فانزلوا فلا كفر الله من أمثالكم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر نفسه حتى لا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواه مسلم عليكم أيها الناس بمراجعة رسالة تبيين العجب بما ورد في فضل رجب للحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه والسنن والمبتدعات للشيخ محمد عبد السلام خضر والسيف القاطع للنزاع للشيخ محمد المرزوق ابن عبد المؤمن الفلاني وتخريج أحادي وتخريج أحاديث فضائل رجب للإمام الخلال تخريج أبي يوسف عبد الرحمن بن يوسف ابن عبد الرحمن آل محمد جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا أيها الإخوة اعلموا أنه يجب علينا أن نتدرس العلم على أهله ونتعلم العلوم الشرعية من علم من علم أصول الفقه ومصطلح الحديث وأصول الفقه وعلوم القرآن وغيرها من علوم السنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
jama'a a daidaita sahu da kyau a haɗa kafaɗu a daidaita sahu da kyau a haɗa kafaɗu insha Allah a idan mun idar da sallah jama'a da Allah muna so jama'a su dan tsaya gwargwadon kamar minti uku haka akwai wasu bayanai masu matukar muhimmanci da suke da buƙatar a isar da su insha Allah Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يجوع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا بارك فيك يا السماء من الارض ومن الشتاء من شيء بعد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسبه فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم دمر دولة امريكا اللهم دمر دولة امريكا اللهم دمر دولة امريكا اللهم دمر من حالف دولة امريكا من الظلمة والكفرة والملحدة اللهم اشدد وطاتك عليهم اللهم اشدد وطاتك على من حالف امريكا اللهم احم دولة افغانستان اللهم احم دولة افغانستان الاسلامية اللهم احمها اللهم شدد وطاتك على من يريد ان يكيد عليها اللهم دمر دولة أمريكا وحلفائها من العرب والعجم اللهم اشدد وطاتك على أمريكا وحلفائها من العرب والعجم اللهم دمر ملكهم اللهم دمر ملكهم اللهم اشدد وطاتك على من حالف أمريكا من العرب والعجم اللهم اشدد وطاتك عليهم اللهم زلزل ريحهم وأذهب ملكهم اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد اللهم عذب المسيحيين الذين قتلوا المسلمين في بوتي وفي جوز وفي كفنشان وفي زنقون كتب اللهم اشدد وطاتك عليهم أجمعين اللهم زلزلهم ودمر ملكهم اللهم أصبهم في عقولهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أنزل عليهم داء أبالا اللهم داء أبالا عليهم اللهم داء أبالا عليهم اللهم احمنا اللهم احمنا اللهم إن أمريكا تريدنا بالشر اللهم كد أمريكا ومن حالفها اللهم إن زعيم نيجيريا ولسبن أوباسنجو قد حالف أمريكا اللهم أذب أوباسنجو اللهم أدمر ملكه وأذهب ريحه اللهم شتت أمره اللهم أصب أوباسنجو في عقله
اللهم داعا أبالا على أوباسانجو اللهم داعا أبالا على أوباسانجو اللهم دمر ملك أوباسانجو اللهم إن أوباسانجو يحاربنا لأننا نحالف دولة أفغانستان الإسلامية اللهم فكده اللهم فكده اللهم اجعل الدائرة على أوباسانجو ومن حالف اللهم احمنا اللهم ارحم المسلمين الذين قتلوا في جوز اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم أيدينا إليك متضرعين متخاشعين اللهم لا تردها علينا خائبين اللهم إننا عبيدك توسلنا إليك بأسمائك الحسنى وأسمائك العلى اللهم أعزنا وأعز الإسلام اللهم أعزنا وأعز أسامة بن لادن اللهم أعزنا وأعز أسامة بن لادن اللهم لا تسلط أمرك وحلفائها علينا ولا على أسامة بن لادن اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومن سبقنا بالإيمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Allah jama'a a gurguje saboda lokaci ya yi kwarai da gaske kuma duk da jama'a wani lokacin an dan daɗe haka sukan ɗan yi magana jama'a su san cewa munasaba ce take kawa muke daɗe wani lokacin ba haka ba da sallar juma'a mu da hutu ba ta wuce minti goma gaba ɗaya wani lokacin ɗaya da kwata an kazo sai ka samu an yi sallah an wasu in ko ga an daɗe haka dalili ne kawo kuma yana daga cikin makasudin sallar juma'a da sallar idi ai da hawan arafa shine a rinka faɗakar da musulmi akan me yake faruwa waɗannan ainihin jawabai da muka yi jama'a ta iya yiwa wani ya ce to ai shi yanzu ya riga ya ɗauki azumin nan na tsofaffi ya zai ya ji wannan jawabi sai ka karya shi nan take sayyidina abubakar siddiq kamar yadda ka ji mun kawo a cikin hutuban mu da sauran tafancan da muka gabatar ya taɓa shiga ya samu iyalan shi suna irin wannan azumin tsofaffi yasa suka karya ya ce ai azumi ne wata ne wanda yake jahiliya ne suke azamta shi wato azumi ne na maguzanci amma ba cewa muke wanda ya yi maguzanci ba dan akwai bambanci tsakanin wane ba cewa muke wanda ya zama ba maguje ba akwai bambanci tsakanin wane ya aikata kaza na maguzanci da kuma a ce wane ya zama ba maguje ba mu ce ka zama ba maguje ba amma asali azumin aka ce maguzanci ne tambihin da nake so in mana jama'a mako biyu da ya wuce na yi mana ainihin hudubar juma'a da jawabai na na sa musu ainihin america under attack wannan huduba mun yaɗa ta kuma wanda bai same ta ba ya kokari ya samu bidiyonta da odiyonta sai dai wannan huduba din da ka gani yau mun ɗauke ta a audio ne kawai wato a kasar na rikoda ba mu ɗauka a video ba to abin da ainihin muke cewa shine gaskiya saboda Allah mako da zai zo insha Allahu hudubar mu zami akan alwala wal bara'u ne zami huduba akan nuna soyayya ga muminai da kuma nuna kiyayya ga kafirai jama'ar musulmi ƙasar Amerika yanzu yawo take tana ta neman haɗin kai daga ƙasashen musulmi wai tana son ta wayar da mu cewa ta wayar mana da kai wai ba za ta yaƙi afghanistan ba ne a kan musulunci wai a kan yaƙi da ta'addanci ne wanda amerika ita ce 'yar ta'addar farko ina yahudawa 'yan ta'adda a falastiniya ba a yaƙe su ba ina katafawa 'yan ta'adda a zangon katabiya ba a yaƙe su ba ina sayawa 'yan ta'adda a tafawa ɓalewa jihar bauchiya ba a yaƙe su ba ina 'yan ta'addan da suka kashe ainihin musulmi a Legas da jihar Oshinya ba a yaƙe su ba ina 'yan ta'addan da suka rinka bi suna ainihin kashe bayan Allah har zuwa yanzu da muke magana a ainihin ƙasashen Iraki da yunwa da wahalhalun yau da kullum ina 'yan ta'addan sabi'awa na ƙasashen Milosevic ƙasashen ainihin Yugoslavia da ƙasashen Kosovo da Bosnia duk yaya Amerika ba ta yaƙe su ba to abin da ya faru abin takaici abin baƙin ciki sarakunan gargajiya na Saudi Arabia su Fahad da su Abdullahi mai jiran gado da ainihin sarakunan gargajiya na Kuwait da sarakunan gargajiya na ƙasar Qatar Dauha duk sun sa hannu akan sun yadda da su da Pakistan akan a yaƙi ƙasar Afghanistan in ta ƙi sallama Usama bin Laden ya jama'ar musulmi wani irin zalunci ne a yau an shaida Amerika ita ce ƙasa mafi ƙarfi a duniya kuma za ta yaƙi ƙasa mafi talauci a duniya ran nan aka sa wani ɗan majalisa ya ce wannan yaƙi ya abin kunya ne miliyan nawa za a kashe a harba makamin ƙare dangi ya tafi ya je faɗa ya je doke bukkar da bata wuce dala uku ba ya ce wannan ai asara ne ya ce kuma amerikawa su ji tsoron Allah wannan ya zama musu darasi ya kuma zama musu wa'azi zaluncin da suka daɗe su ne ne aka nuna musu don su gyara ya ce su ɗauki wa'azi daga ƙasar ainihin rasha ai a wancan lokacin ta fi kowace ƙasa ƙarfi amma Allah ya karya ta dutse ne afghanistan ke jifansu da su su kuma suna da makaman ƙare dangi amma Allah ya maganin su ɗalibi daga cikin su a jami'ar islamiyya ɗan afghanistan muka yi hira da shi a madina yake bani labarin cewa rasha za ta zo ta harba makamin ƙare dangi daga nesa sai ya tashi su kuma su zo da bindigogi suna bi suna bi suna bi wancan makami ya ƙi tashi a hannun kafirai har su je su same su su da bindigoginsu na hannu su har harbe su su ainihin mallake waɗannan makaman kun ga wannan tarmihin bi hijaratin min sijjini ne Allah ne ya taimaka musu to abin takeici shine Obasanjo shugaban Najeriya shugaban yan gurguzu yaran Amerika ya ce wai shi ma ya ɗaura yaƙi da duk waɗanda ke goyon bayan Usama bin Laden to ai mu ba ɓoyayyu bane mu ‘yan goyon bayan Usama Bin Laden ne ɗari bisa ɗari, Obasanjo ka ji, jama'a ka su ji, wakilanka SSSSSSSS har F ta ƙarshe duk su ji, su je su kai maka labari, mu su Muhammad Awwal Adam, albani ɗin nan to mu kam ‘yan goyon bayan Usama Bin Laden ne. Ɗari bisa ɗari Usama Bin Laden ba mu cewa abin da ya yi da abin da yake kan yi kuskure ne, mun mara mushi baya. idan Amerika ta daina zalunci Usama bin Laden ya daina mata ainihin gyara dan Usama bin Laden ba barna yake ba ruwan sama ne gyara yake baya barna saboda haka a san wannan wajibi ne kuma a je a hira da kafofin watsa labarai matasa malamai ku dage in ba haka ba so ake a amfani da wannan damar yanzu a yaƙe mu dan wai muna goyon bayan Usama bin Laden shin yanzu duk ta'addancin da ake yi Obasanjo bai je ya nemo gudunmuwa a zo a yi maganin 'yan ta'addan ƙasar nan ba? Ga wancan ɗan iska da aka kama a Legas, gani, gani Adam, ba ɗan ta'adda ba ne? Mutum dubu nawa ya kashe, 'yan sanda nawa ya kashe, amma abin takaici an kama shi saboda karuwanci da ya yawa a Najeriya, amma sake shi wai an yi belin shi. saboda yaudara an kafa kwamitin nema mishi wai taimakon abin da za a biya mishi ma fansa saboda haka ma wai mataimakin shugaban ƙasa ɗan hausa fulani a tiku abubakar shine ma wai zai kaddama musu da kwamitin an kashe muku dangi kuma ku zo ku biya kuɗin da za a je a karɓo wanda ya kashe kuma shi kenan magana ta wuce ba nan ta'adda ba ne me yasa amerika ba ta ainihin kulla ya shi ba me yasa obasanjo ba zai kulla ainihin ya shi ba in yaƙi ake da 'yan ta'adda to mu ‘yan goyon bayan Usama bin Laden ne ɗari bisa ɗari in kana shakka bari mu faɗa da turanci we are part of the supporters of Usama bin Laden in Nigeria and we are living in Zaria in Sabon Gari local government we are the Salafiyas we support Usama bin Laden 100% on all what he has been doing all over the world we are his supporters and we are proclaiming it we are announcing it we are delivering our sermons, our preaching, our daily speech about Osama bin Laden that we have total support of all what he has been doing all over the world. In baka ji da Hausa ba ka ji an faɗa da Turanci Obasanjo ba sai an maka fasara ba. mun goya kuma muna kan goyon bayan Usama bin Laden kuma wallahi idan ba ku san tashin hankali ba da ku da ke kai wa Obasanjo rahotanni da kai Obasanjo da mataimakanku a kama wani malami akan matsalar Usama bin Laden billahi allazi la ilaha illa huwa muna tabbatar muku ɗari bisa ɗari abin da ya faru a ainihin Kenya da Tanzania da America na rantse da Allah da babu abin bauta da gaskiya sai shi wallahi sai ya faru a Najeriya amma in ba ga tsoro ba a kama wani malami akan wannan matsalar a gani. Usama bin Laden yana nan mun faɗa a nan a karatun sharhu sunna mun ce Usama bin Laden yana nan a duniya kuma jama'a shi na nan a duniya amma ai ba shine dama zai je harba ba sawa zai to wallahi alanka da gawas da hularka ko rawaninka wallahi kai a hankali wallahi kai kifi to mai jar koma yana nan yana kallon ka ka san wannan mai jar koma kifi to yana kallon ka saboda haka jama'a su san wannan a ci gaba da yin alkunuti jama'a ana tsine wa Amerika albarka don haka hudubar mu ta mako mai zuwa za mu akan alwala'u wal bara'u musulmi ya san waɗanda ake so ya san waɗanda ake ƙi ya san cewa ba daidai ba ne abin da sarakunan gargajiyar saudiya suka yi jama'a sarakunan nan na gargajiyar saudiya su aka gayyata yaman Abdullahi ɗin nan da ya sa hannu yau kwana hudu zuwa biyar a jidda ya sa hannun ya goyi bayan Amerika ta yaƙi Afghanistan. shi din nan ne fa ya miƙe a wurin taro da aka je akan ƴan uwan shi larabawa ƴan falastinu ya ce ba abin da za mu iya musu ba sai dai yaran da aka kashe musu iyaye suka zama marayu za mu taimaka musu abdullahi sarkin ƙasar yaman ya miƙe ya ce yanzu ko dutse ba za mu iya fasa wa yaran nan mu rinka kai musu tifa tifa ba abdullahi na saudiya ya ce ba za mu iya ba saboda in muka yi haka mun ci amana amerika amerika tana taimakawa yahudawa suna kashe ƴan uwanmu mu kuma sai mu taimaka ƴan uwanmu to mu mun karya amana kenan wai ko America ta karya amana wai mu bai halatta mu karya ba bayan Allah ya ce ko a Makka aka tsogale mu da fada Allah ya ce mu yi fada an ko a Makka fa in qatalukum faqatuluhum ko a Makka aka Makka haram ne ai fada amma in aka tsagule mu da tada hankali aka ce ai a Makka dan menene America ta warware amana tana ɗiban makamai dabbabat tankokin yaƙi da jiragen yaƙi da kaya da kulki da sanduna sai a zo a shiga gidan ba falastiniya har waɗakan shi a je a kama matar shi a dake ta in an so a yi zina da ita a gaban shi a harbe shi a kashe 'ya'yan shi sarakunan gargajiya na saudi arabia sun ce ba za su iya taimaka da komai ba saboda in suka taimaka wai sun warware amana ita fa america ta warware amma kuma yanzu sun sa hannu kuma za ta yaƙi 'yar uwarsu to kun ga wannan rashin sanin wala'i da bara'i to shi yasa kusan sabanin yadda yan ɗariƙa da yan shi'a suke cewa wai Musa Albani wai muna goyon bayan Saudiya wace ce Saudiya mu ba ma goyon bayan Saudiya Makka da Madina wannan Ka'aba da masallacin Annabi su ne muke tare da su amma waɗannan sarakuna ba su gaza sarakunan ku na gargajiya ba waɗannan da ke faɗa da ku akan addini su ma gashi faɗa suke akan addini amma har yaushe zaka ce ka sa hannu a je a kashe bayan Allah ba su ci ba ba su sha ba suna cikin yunwa da wahala da kunci da rashin abinci da rashin magani a ce a je a rinka harba musu makamai ana kashe talakawa don ana neman wani mutum kwaya ɗaya wanda mutumin nan kwaya ɗaya da kashe shi da barin shi da rai ba zai hana abin da yake gudanuwa ya gudanu ba to saboda haka mu kan muna da kakkausar suka kuma mun yi hira da wakilin muryar America ya yi mana alkawarin in Allah ya so za su saka waɗannan ko jiya ya bugo min waya da daddare cewa in Allah ya yau da safe kai ya bugo min waya ce in Allah ya so mu saurara sai an sa wannan magana na ce ko dai ta yi zafi ne yace ai duk zafin ta za a sa dan na tsine wa America albarka ya fi kafa goma na ya Allah wadare da gwamnatin gargajiya ta ainihin Saudi Arabia dan menene za ku taimaka wa kafirai dan me Pakistan za ta ba da sararin ta aje a yaki bayan Allah to ya jama'ar musulmi waɗannan 'yan gurguzu din wallahi ba shiru zami ba in muka yi shiru wallahi shikenan dan haka mun sanar da musulmi mu ba 'yan tashin hankali bane amma wata rana za mu sanar da musulmi za mu je mu taru a nan filin kwallo ne a nan randa ne za mu taru dubunnan mu za mu daga tutoci za mu tsine wa America albarka mu daga tuta America mu maka kafira da ƙasa a tsine wa George Bush a daga hoton shi a kona a yaga a ainihin ya Allah wadarai da goyon bayan da sarakunan Saudiya na gargajiya suka yi da ainihin zaluncin da Amerika za ta yi wa Afghanistan a kan mutum ɗaya Usama Bin Laden wanda duk wanda ya ce Usama bin Laden yana cikin ƙasar Afghanistan yanzu babu mamaki ya yi ƙarya mutum ɗaya a kashe wajen mutum miliyan ashe dama ana harin waɗannan mutane miliyan don haka ƙarya ne a ce wai ba yaƙi ne za a yaƙe mu da ainihin akan addinin musulunci ba kuma wannan abu da ya faru ga Amerika da a ce masu ilimin Amerika za su ba ta shawara da sun ba ta shawara dama wani the man who so tomorrow ya yi musu ishara a cikin ainihin jawaban shi ya bayyana cewa ranar tara ranar sha ɗaya ga watan tara wasu ainihin tsuntsaye na ƙarfe domin shi ya rayu tun wajen shekaru ɗari uku da wani abu ne lokacin ba jirgin sama ya ce wasu tsuntsaye na ƙarfe za su zo za su kutsa wasu manya-manyan benaye wanda daga nan yakin duniya na uku zai kece ya ce to ƙarshen duniya kenan to abin da ya faɗa sai gashi ya faru kamar cewa wannan ainihin mutum wahayi ake mishi shi yasa kiristoci da wasu kafirai ma suke kudurta cewa shi annabi ne wasu prophet suke ce mishi the prophecy of wane ne wane ne gashi gaskiya saboda Allah mu mun yi Allah wadare da wannan sannan kuma lallai masu mulkin Najeriya su marmaza su janye wannan kalma mu ba mu yarda da ita ba a ce wai nan za a yi kokarin a yaƙi waɗanda suke goyon bayan Usama bin Laden bayan ga katafawa sun kashe ga zamani na mutum dubu nawa yasa aka kashe ba dan ta'adda bane amma me aka yi mishi sarauta aka kawo aka bashi yanzu gani Adams din nan kana nan wata ran sai kaji sun nada shi minista ko an bashi commissioner ya kashe mutane duk waɗannan ba 'yan ta'adda bane sai mu dan muna goyon bayan Usama bin Laden mun goyi bayan Usama bin Laden muna goyon baya a yi kunuti a tsine wa Amerika albarka a roki Allah ya daga musulunci Allah ya taimake mu Allah ya taimaki Usama bin Laden Allah ya kare kasar Afghanistan mu kuma Allah ya kare mu wasu suna yawan tambaya a kunuti za a iya faɗin sunan Amerika a faɗi sunan Obasanjo duka a faɗa ku je ku ce Albani ya bada fatawa ga littafi hudu Albani zai gaya muku ga littafi hudu ku je ku duba Sahihul Bukhari Bukhari annabi yana ambatan sunan manya manyan kafiran duniya yana tsine musu albarka yana kwashe musu albarka Sahihul Bukhari wane da wane da wane ya ya faɗi kabilun kuma ya kuma faɗi garurukan su yayi condemning su cikin Bukhari yana cikin Muslim in baka da Bukhari ko Muslim karanta sifatis sala littafi na farko karanta fatuhul bari zaka ji inda karara da ya zo sharhin wannan hadisi sai ce wannan dalili ne akan za iya faɗin sunan kafirai a cikin sallah a tsine musu albarka littafi na uku taysirul azizul hamid na hudu fatuhul majid na biyar qurratu uyunul muwahhidina ka ji hadda ƙari to ka je ka karanta waɗannan saboda haka babu ainihin shakka akan halaccin haka don haka hudubar mu ta mako mai zuwa alwala'u wal bara'u mu tsine wa america albarka mu bayyana wa mutane kuma america makiyar mu ce فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
shat ko kot ko overall in ka bar gemu a ce ina dan makaranta ina barin gemu lallai sai ka aske gemu duk wata siffa ta mutuncin addinin musulunci ba ka ba ta lokacin sallah lokacin ne za a sanya maka lacca lokacin sallah lokacin za ku shiga lab lokacin ne kuke da test lokacin ne kuke da wani experiment a waɗannan lokuta me ake kokarin a lalata maka addininka idan addinin bai lalatu ba sai a lalata ɗabi'arka don haka sai waye gari ya zama dakta ko ya zama injiniya ko ya zama darakta ko minista ko kwamishina musulmi ne shi haihuwar uwa da uba sunan shi musulmi iyaye da kakanni amma aikin shi da ɗabi'un shi irin na yahudawa ne daga cikin kiristoci da makamantan haka sakamakon ne sakamakon su ne suke da ilmomin da ake bukatar a samu ɗaukaka da su in ba haka ba dan menene za ka ga cewa waɗanda ake ga kamar sun fi kusa da ainihin wato musulunci ana ganin kamar don mafi yawancin jama'a na ganin cewa larabawa sun fi kowa kusanta addinin musulunci amma ko ka san yau a duniyar musulunci na daga cikin kabilun da suka fi kowa lalacewa su ne larabawa ka tafi ƙasar masar ka gani je ka ƙasar siriya ƙasar sham ka gani to tinkari inda kake tunanin cewa sun fi kowa tsarki da ɗaukaka su ne saudi arabia ka je ka ga yadda turawa da yahudawa suke kokarin su karkatar da ɗabi'unsu in ba su samu nasara akan addini ba to duk mutumin da ya nasara akan ɗabi'ar ka fa to ya kama hanyar ya nasara akan addinin ka domin mutumin da ya iya ce maka ka aske gemun ka sa'an nan ka zama ɗalibi wanda za a ganka kayi tas ya fara saka maka kyamar wata ɗabi'a da al'ada ta addinin musulunci to a gobe kuma zai ce to wai kai kaɗai ne kake damuwa da addini daga zaran karfe sha biyu da rabi ko karfe ɗaya kayi zaka ce zaka fita sallah sauran su waɗannan ba su da addinai ne to su sauran da ita addinan nasu wanda ya zo da wannan karatun shi ya zo da shi sai aka ware ranar asabar da lahadi shine za su tafi wurin tasu ibada kai kuma ranar litinin asabar lahadi talata duk waɗannan ranaku kullum kai kana cikin ibada ne da zaran lokacin ibadan nan ta yi ko me kake dole ka tsaya to da zaran ka ce za ka tsaya sai a nemi sanya maka suna kai fundamentalist ne santa da zaune tsaye ne kai fanatic ne mai tsaurin ra'ayi ne kai ne kaza kaza za ka kawo fitina za ka kawo tashin hankali ku ne terrorist ku ne kaza duk waɗannan kalmomi suna amfani da su ne don me don su kyamatar da kai daga addini da ɗabi'a ta musulunci to sai a waye gari yanzu ku kuke rike da ƙasar wannan ya zama kamishina wannan ya zama minista wannan ya zama kaza duk inda aka ce za a yi wa'azi in an girmama shi an je shine kamishinan 'yan sanda ko shine chief kaza an je nono izini a wurin shi kalmar farko da za ta fito bakin shi shine ice ko dai ba za a yi tashin hankalin addini ba wai da zaran an ji sunan addinin musulunci sai a ce tashin hankali da zaran an ga mutum da rawani da doguwar riga da ɗagaggen wando sai a ce ka gan su yanta da zaune tsaye mu fa ba ma son tashin hankali zaman lafiya muke so akwai wanda yake neman tashin hankali fiye da wanda yake ba za a bauta Allah shi kaɗai ba a bayan ƙasa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to lallai dai jama'ar musulmi wajibi ne mu fahimci haka waɗannan ilmomi da bature ya zo da su ba abubuwa ne da za mu kyamace su ba amma shigar su da zamu sai mu shiga da taka tsantsan saboda hadisi sahihi ya zo a cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aika ainihin sahabin shi Zaid wanda yake sakataren shi ne ya aike shi ya je ya koyo ainihin rubutu da karatu na ainihin waɗannan kafirai annabi yake ka je ka koyo dan ban amince musu akan littafi na ba ma'ana ashe annabi na buƙatar ya samu wasu waɗanda suke da ilimi na bature kenan domin littafin shi alkur'ani da sunna su kubutu daga ainihin sharrin waɗannan masharranta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to malam yake summa zakara fi ma ya'ati qissata sujudi almalaikati li adama sa'annan a cikin waɗannan bayanai masu zuwa sai Allah madaukakin sarki ya bada labarin sujudar da Allah ya sa mala'iku su wa Adam takriman lahu dan girmama shi wa iba'a iblisa an yasjuda lahu kuma a cikin wannan zamu ga irin yadda shaytan iblis ya ki yin sujuda ga annabi adam wa ma tarattaba min zalika li inzari abna'i adam da kuma abin da ya biyo baya na gargadin ƴaƴan adam manya manyan halittun Allah bayan Allah mala'iku sun tsuguna sun wa annabi adamu sujuda amma iblis ya ki wa ainihin adamu sujuda to sai Allah zai jawo hankalin ƴaƴan adamu cewa to wannan mutum wannan halitta iblis ku hankali da shi ba karamin makiyin ku bane tun daga kan mahaifinku shine Allah madaukakin sarki ya kokarin kwaba ko kuma gargadin ƴaƴan Adam aduwihim alladu makiyan su wanda yake mai dimantacciya ko kuma mai kasatacciyar kiyayya wa tahzirihim da tsoratar da su an yattabi'u tariqahu Allah ya tsoratar da ƴaƴan Adam kada su bi hanyar shedan allazi innama allazi innama yaqsidu bihi igwa'ahu wanda shi shedan yana nufin ainihin ya batar da ƴaƴan Adamu ne ta hanyar wannan hanya tashi lil'adawa saboda ainihin kiyayya al'asliya wadda take ta asali bainahu wa baina abihim wadda take tsakanin shi da ainihin babansu adam bainahu wa bainahum tsakanin shi iblis da ainihin wato tsakanin su ƴaƴan adamu faqala ta'ala li muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annabin shi annabi muhammad wa iz qulna lil mala'ika وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين واذكر إذ قلنا للملائكة الله يتشي كبينا مسياين دمك وملائكو ومن بينهم إبليس وان يكي أكوي إبليس ينا تكنسو walaysa minhum ko da yake a cikin su amma shi iblis ba ɗaya ne daga cikin mala'iku ba wa kana min aljinn shi ɗaya ne daga cikin aljanu fatanawalahu al-amru amma sai wannan umarni ya hada har da shi tunda yana cikin su to Allah yake ka bayyana musu lokacin da muka ce wa mala'iku usjudu li adama ku yi sujuda ga adam sujuda tahiyatin mala yace wannan sujuda ta gaisuwa ce bil inhina ita hanyar rissinawa ko sunkuyawa bi amrillahi wannan umarni ne na Allah Allah maɗaukakin sarki da ya ce kada a yi wa kowa sujuda shine kuma ya ce mala'iku su yi wa Adamu sujuda. To don haka mai abin ne kuma ya halatta wa wasu su yi wa wani, kaga kai baka da buɗewa a kai sai ka tsaya inda mai abin ya tsaye da abin. Fahiyar ibadatun lahu, wannan sujuda da mala'iku suka yi wa annabi Adamu to ibada ce gare su suka yi wa Allah tunda Allah ne ya umarce su. Malam ya ce wa sujudu ikhwati Yusufa lahu, sujudar da ƴan uwan Yusufu kuma suka yi mishi inna ma hiya bil ada wannan sujuda ce ta al'ada irin al'ada su ce a wannan zamani babanka ya tsuguna ya gaida kai uwarka ta tsuguna ta gaida kai yayyanka da kannanka su tsuguna su gaida kai domin annabi Yusufa da uwar shi da uban shi da yayyan shi da kanin shi suka tsuguna suka gaida shi kaga babu hujja a cikin wannan aya akan cewa yanzu kai ka tsuguna ka gaida ubanka domin mai wannan uban ne da uwar suka tsuguna suka gaida ainihin dan da yayyan sama ce ta tsuguna ta gaida ƙasa don haka sai mala yace wala isma alaihim babu ainihin zunubi akan mala'iku dan sun yi wa annabi adamu sujuda tunda umarnin Allah ne babu zunubi akan yan uwan annabi yusufa dan sun tsuguna sun gaida ainihin wato annabi yusuf domin al'ada addinin su ce a wannan zamani fiha babu laifi akai a wannan zamani iz domin kuwa lam yakun hunaka nahyun anha a wancan zamani ba a hana su ba a zamanin su annabi yusufa din nan ba a hana uba ya tsuguna ya gaida ainihin dan shi ba kowa ya tsuguna ya gaida ainihin kanin shi ko kuma akasi ma'ana kan ya tsuguna ya gaida wan shi ko ya tsuguna ya gaida uban shi ba a hana su ba a wannan lokacin walamma ja al-islamu malam yace yayin da addinin musulunci ya zo ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abtala zalika sai Allah madaukakin sarki ya bata irin wannan ma'ana wani ya tsuguna ya gaida wani ko wani ya sujuda wani ya wani sujuda sai Allah madaukakin sarki ya bata wannan bisalami ta hanyar sallama duk wanda ka gama da shi sarki ne ko yallaɓai ranka ya daɗe ne ko kuwa shi alanguro ne kowane iri ne ka haɗu da shi assalamu alaikum za ka mishi ka miƙa mishi hannu duk wanda ba a yi haka da shi ba to bid'a ta shigo babu wani wanda ya halatta a je a tsuguna a gaida shi babu wanda za a kwanta a je a ce an je gai an je yi mishi da'awa a ce to bari a tsuguna a gaida shi mai yiwa daga baya ya fahimta masu wa'azi ya kamata ku fahimci wannan domin sai zama ana samun tufka da warwara ku gama yin wa'azi akan cewa haramun ne ba daidai ba ne shirka ne wani ya tsuguna ya gaida wani ko kuma ku tafi wurin wani sarki wanda yake bin addinin maguzanci ko gargajiya ko kiristanci ya zama kun je yi mishi da'awa ko kun je neman wani taimako ko gudunmawa addinin musulunci a wurin shi amma wai sai kun faɗi kun yi mishi gaisuwa irin wadda ake mishi ta maguzanci a fadar shi to wannan haramun ne hatta gare ku babu uzurin da zai halatta muku yin haka in kun je sai ku yi kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka yi wa sarki na jashi sahabbai lokacin da annabi ya tura su wurin sarki na jashi a halin su musulmi ne shi kuma kirista ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aike su da wasiƙa su je su kai mishi a lokacin da suka je sai suka tsaya gefe guda sarki na jashi in an je sujuda ake mishi in ka tashi barin gaban shi sai ka yi sujuda kuma ka tafi da baya da baya domin shi sarki ne baka isa ka bashi bayan ka ya gani ba to amma su sahabbai da suka je sai suka tsaya gefe guda suka tunkuɗa mutum ɗaya ya tsayaye bayani ku ne su wane ne ai tun da kuka zo fadar sarki sai kun bi al'adar mu kaza kaza suka ce a'a mun zo kawo sako ne don haka kawo sako ba zai halatta mana kuma mu bi wata al'ada saɓanin wadda muke kai ta addini ba sarki na jashi ya yi sha'awarsu a kan kafewa dangane da tasu ɗabi'ar ta addini da ya buɗe wannan wasiƙa ya karanta saƙo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga sarki na jashi ka musulunta Allah ya baka lada idan ka kafirce Allah zai kama ka da zunubin kanka da zunubin waɗanda suka bi ka akan kafirci da ya karanta wannan wasiƙa saboda jin daɗi da bin tashi al'ada sai da ya sako daga gadon sarautar ya tsuguna wa wasiƙar shi kuma ya sunsuna ta a goshin shi ya rungume ta a kirjin shi sai ya kira su gefe guda ya ce in kuka je ku ce na yi imani da shi domin shi ne annabin da muka karanta a cikin littattafan mu cewa yana nan zuwa ya ce amma ban taɓa tsammanin cewa a cikin ku zai zo ba ya ce amma ku ce ina gaishe shi sai dai kuma ba dan halin mulki da nake ciki ba to da na bayyana kaina ko kuma da na zo ma na zama yaron gidan shi ina ɗaukar butan shi da takalmin shi sarki na jashi sai zan ya yi imani amma imanin shi a ɓoye daga fadawar shi da mabiyan shi domin al'amari kullum kakan yadda za ka iya ne idan nan take ya buɗe baki ya ce ya yi imani za su mishi tawaye su kashe shi don haka sai ga to bari ya yi abin da zai iya shi ne shi ya gyara kanshi domin wani sarkin kamar yadda Allah ya bada labarin shi a cikin alkur'ani tubba da yawa mutanen shi wa'azi shi da ya musulunta suka kama shi suka danna kanshi a rijiya sai da suka tabbatar da ya mutu tukuna sannan suka mayar da ƙasa suka rufe rijiyar da shi sarki da jashi sai ya dabara akan haka ya kira malamai daga cikin su suka koya mishi addinin musulunci sallah da azumi da sauransu to sai ya tsara barami sai ya tsara ainihin wato tsare-tsaren shiga shi gida da rana saboda yanzu ya shiga wani addini to amma bai nuna musu saboda ya shiga addinin ba daidai lokacin sallah a zahar sarki zai shiga gida daidai da asar ma sarki zai shiga gida to zuwa wannan lokaci fa da dama ta tashi sauran lokuta kuma yana gida sai kulla kanshi a ɗaki shi kadai ya sallar magariba da isha da sallolin azhar da makamantansu duran da ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune mala'ika jibril ya zo ya ce Allah ya aiko ni wurinka ya ce in sanashe ka cewa abokinka najashi ya mutu kuma ya mutu ne tsakanin arna al'adan maguzanci da kiristanci za su yi mishi wajen rufe shi don haka haƙƙin yi mishi sallah yana kanka ka tashi kai mishi sallar gawa annabi yana madina ya fita da ainihin sahabbai zuwa filin da ake yin sallar gawa aka tsaya tamkar gagawa a gabansu aka sallaci ainihin sarki na jashi aka yi sallah kan barbari guda hudu da aka idar da sallah sai munafukai suka koma suna tsegumi suna cewa ai ma yanzu sallar ma ta gawa ta yi araha har ma arna ake wa mu kuma a ce gashi muna sallar muna azumi kada ai mana Allah madaukakin sarki baya bari a yi tsegumi da annabi Allah ya saukar da ayoyi a ƙarshen suratu a Ali Imran wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا daga cikin kiristoci da yahudawa fa ba dukkanin su ne kafirai ba wasu suna musulunta su yadda da Allah su yadda da abin da aka saukar musu su yadda da abin da aka saukar muku ba sa karban yan kuɗi kaɗan su koya gaskiya haka khashi'ina lillahi sunna masu tsoron Allah ba sa ɗiban ainihin wato ayoyin Allah su ɓoye saboda yan kuɗi kaɗan wannan aya ta sauka akan najashi ne da shi da makamantan shi to wannan sarki na jashi na daga cikin dalilin da yasa na kawo wannan tarihi nashi shine sahabban nan da suka nuna mishi su tsayayyu ne akan aƙidar addinin su wannan shi yasa ya yaba musu har daga baya ya dawo ya sha'awa to in ya zama kai zaka je wurin sarkin maguzawa ko sarkin gargajiya ko sarkin al'ada ko sarkin kiristoci ko yahudawa amma sai ka rissina mishi ko ka gaishe shi irin yadda ake gaisuwa ta fadar al'adar fadar shi sannan kuma ya saurari da awarka yaushe ne bayan sai da ka bi karkashin tsarin shi tukuna kuma zai dawo ya bi ainihin wato da awarka ba zai yiwu ba don haka sai ka tsayu akan yadda kake kamar yadda ainihin Allah madaukakin sarki yake cewa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka ka tsayu akan hanya kamar yadda aka umarce ka da kai da waɗanda suka tuba suka bi addinin ka wala ta tazaukar ka karkace ko miskala zarratin saukar wannan aya sai ta sa annabi yake cewa shayyabat ni hudun wa akhwatuha imam tirmidhi ya rawaito hadisi annabi yace wannan sura ta hudu da ita da makamantanta waɗanda suke cewa in tsayo akan hanya kada in kauce ko kaɗan yace ta sa furfura ta sauko mini tun furfura ba ba saboda tsayuwa akan hanya din nan kamar yadda ake so abu ne mai wahala jama'a istiqama ka tsayu akan hanya kar ka kauce daga umarnin Allah don haka masu da'awa lallai su kare mutuncinsu na malamai masu da'awa su kare mutuncin aƙidarsu duk wanda za su yi wa da'awa su kira shi akan yadda suke ba zai yiwu ka je yi wa maguzawa da'awa saboda kana son ka jawo hankalinsu ka ɗauki tulun giya ka kamfaci kofi guda ka sha in ya so ka ce daga baya kai musu wa'azi cewa ba kyau ba zai yiwu ba to ya kamata jama'a sai su fahimci wannan Allah ya shiryar da mu a ƙarshe malam ya ce fala yajuzu li ahadin an yanhaniya li ahadin sitta'iyya bai halatta wajen gaisuwa wani ya tsuguna ko ya rissuna wa wani ba linahaihi alaihi salamu an zalika saboda hanin da annabi ya game da haka bil itlaqi kai tsaye sake babu kaidi wannan ya sa wa an zalika wannan wawun din babu shi sai a cire shi ma'ana linahaihi alaihi salamu an zalika bil itlaq saboda annabi ya hana haka kai tsaye don haka ya ku ubanni da ya ku uwaye da ya ku surikai da malamai da limamai da sarakuna da manya wallahi duk wanda ya tsuguna ko ya durkusa ko ya risina ya gaishe ka duk inda ake cin mutunci ya gama cin mutuncinka a duniyan nan kaka wallahi ya gama yi maka jafa'i saboda ya ɗauki haƙƙi da darajar da ba taka ba ya baka abin da ya kamace ka kuma ya hana ka ma'ana yanzu kamar a ce glob ne wanda yake cin volt talatin ya ka ɗauki volt ɗari biyu na wutar lantarki aka sa mishi kaga na farko dai an hana mishi abin da ya cancance shi balle ya haskaka yadda zai amfana an ɗauki abin da ya fi ƙarfin shi an ba shi don haka ya tarwatse bai amfani kanshi ba balle ya amfanar da wani to duk wanda aka durƙusa aka gaishe shi kwatankwacin abin da aka yi mishi kenan idan mutum ya haɗu da kai ya maka sallama ka miƙo mishi ya miƙo maka hannu kuka gaisa hadisi sahihi wanda ya zo a cikin sunan turmiji annabi ya ce sai zunuban ku su karkade kamar yadda bishiya busasshiya take karkabar da ganyenta to yanzu kai baka son gafara ne a matsayinka na sarki yallaɓai dagaci hakimi mai sarauta shugaban ƙasa ko makamancin haka kuma abin mamaki a ce musulmi ya zo wurin ka fadarka sai dai faɗi maka sujuda ba ma za ka iya amsa gaisuwar shi ba don girman kai sai dai wani ya amsa maka amma da za a samu wani shugaban arna ya zo sai ka miƙe musu shi tsaye ka tare shi ka miƙa mishi hannu wata irin lalata kenan dan Allah da za a samu wata mace matar shugaban ƙasa ko gwamna sarauniya ce kafira ita ko kuwa musulma ce daga ƙasar waje take ko daga ciki mace ce sai ka miƙa mata hannu bayan a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito annabi yake cewa inni la usafihun nisaa ni bana hannu da mata dan